أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma bada yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya da mu wannan yini mai tarin albarka daya daga cikin yinnai na watan Ramadan yau muna yin Laraba wanda ya daidai da goma sha tara ga watan Ramadan yau hijira na da shekara 443 ya yi daidai da 20 daidai ga watan 4 miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usunna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke bibiyarsa a wannan darare masu albarka na watan ramadan a wannan shekara na hijira 443 idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin suratu al'araf karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta ɗari da hamsin da uku yau za mu tashi aya mai namba ta ɗari da hamsin da hudu insha Allah akwai wani bawan Allah ya aiko kaya na marayu ya aiko ɗansa ya kawo muna masa adon Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya karɓa masa kuma Allah ta ya biya masa bukatunsa na alkhairi wanda aka yi domin su ɗin kuma Allah yadda za su samu insha Allah نعم على رمى بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم
har yanzu dai muna cikin magana ta annabi musa alaihissalam da irin gwagwarmayar da yake da banu isra'il bayan halakar da fir'auna da kuma matsaloli na cikin gida sun farko abubuwa maimakon su yi sauƙi sai gaba suke wanda kuma wannan iya cikin dama tsari na da'awa in an toshe wannan ƙofar sai wannan tabilla mai da'awa ba shi ba kwanciyar hankali in ba mutuwa bai samu aljanna wannan tun daga annabawa har mabiya ka tsari yake in ka ga mutum cikin kwanciyar hankali ko nutsuwa to dan wani lokaci ne Allah ya ara masa amma rayuwar mafi yawan ta ba daɗi gare ta ba ayinan ayinan ayinan ga annabawa ma waɗanda suna cikin manya-manyan halittun Allah amma ga yadda jarrabawa take bibiyar su ayi wannan ayi wannan a jiya Allah ta'ala ne cewa duk wanda suka yi aikin muni sannan suka tuba bayan aikin muni suka yi tuba suka yi imani to inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim ubangiji bayan an aikata mummuna aka tuba zai yafi inda zamu tashi a yau Allah ta'ala yana cewa walamma sakata an Musa lagadabu lokacin da fishi ya saki annabi Musa alaihi salam ai kaffa wa sakana mun ji lokacin da ya dawo daga miƙati ya zo ya samu mutanensa suna bauta wa ɗan maraƙi babu shakkararsa ya ɓaci ya nuna damuwa akwai alluna da aka rubuta a taura cikinsu ya yi watsi da su domin ransa ya ɓaci an yi wa allah kishiya ya fisgi ɗan uwansa annabi harun ya jijjiga shi dan uwan yake cewa karka yi haka mana gashi gashi gashi ya faɗa hanzari da ƙarshe annabi Musa yi da dama game da abin da yi to Allah ta'ala yake cewa bayan fishi ya saki annabi Musa alaihi salam shine walan ma sakata an Musa al-ghadabu a lokacin da Musa ya dawo fishin ya fishin ya sauka akazal alwa waɗancan alluna na attaura da ya sake su to sai je ɗauko su kuma akazal alwaha waɗannan alluna da ya yi watsi da su ajiya lokacin da iya fishi da ainihin to yanzu fishin ya sauka sai ji ɗauko kayansa da da da
wa fi nuskatiha kullu a adilla a cikin nuska dukkan wannan suna ta abin da aka rubuta cikin allunan nan da girman sa sannan suna hudan wa rahma kuma da mujrimai akwai shiriya na abu na cikin sakaci kuma akwai jin kai na Allah sai su azaba idan ba su tuba malamai sun ce nuskatiha an ce wa fi nuskatiha man sanin a cikin nuska ko kofi na attaura ta fara da hudu akwai shiriya akwai rahama ba shi sai wa su malaman suka ce an ce mata nuska li'annaha nuskatun min lauhil mahfuz yanda Allah ya domin ita daga lauhil mahfuz aka kwafo ta an gane ko abinda aka yi kofi sai ne nuska abinda aka yi photocopy shi to ma'ana inda aka cirato littafin attaura daga lauhil mahfuz ne inda aka cirato alqur'ani da zabura da linjira duk daga lauhil mahfuz ne ya zama kofi ne daga wancan babban littafi an gane da kyau ko shine wa fi nuskati yahudan wa rahma daga cikin kofin da aka samu na littafin a taura ko allunan da aka rubuta a taura akwai shirya shine hudan littafi cike ki da shirya a wata ayin Allah ta'ala yana cewa inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور Allah ya ce mun sako da attaura fiha hudan wa nur a cikin attaura akwai shiriya akwai haske akwai shiriya daga bata zuwa ga daidai akwai hasken imani wanda yake kore dubin jahilci an fahimta to anan ma sai Allah ya maimaita hudan wa rahma bin attaura a lokacin da annabi Musa yake nan shine littafin da Allah ya yarda abauta masa da shi kamar shi ne madadin alkur'ani ma a yau a lokacin ba littafi mafi tsada kamar a taura da annabi musa ya tafi annabi isa ya zo ba littafi mafi tsada kamar linjira da annabi isa ya- ya wuce ba littafi mafi tsada kamar alkur'ani shi kuma iya nan daga nan haƙƙiya mai sa'a ba lokacin da zai daina aiki har sai lokacin da allah ta'ala ya tafi duniya wannan iya cikin mu'ujizar alkur'ani mai girma ko na annabi idan lokacinsa ya fita to littafinsa ya daina aiki sai annabin da ya zo kuma da littafin za a ci gaba da aiki to littafin ma alkur'ani iya nan har zuwa kiyamin sa'a wani iya cikin mu'ujiza da Allah ta'ala yawa wannan al'umma hudan wa rahma amma lil ladina hum li rabbihim yarhabun akwai shiriya akwai jin kai amma ga waɗannan da suke jin tsoron haɗuwa daga ubangijinsu yarhabuna ayyakafuna duk wanda yake jin tsoron Allah to ba zai aikin zunubi ba kauracewa aikin zunubi kuma zai sa Allah ya ma rahama da jin kai an fahimta amma duk dan ta'addan da yake bayyana zunubi to baya cikin masu tsoron Allah wanda ba su da tsoron Allah kuma ba su hanya shirya ba wanda ba su shirye kuma Allah ba zai musu rahama ba an fahimta magana saboda kalle ilalla tsoron Allah iya ƙara wa dan adam imani iya ƙara wa dan adam shiriya kuma iya ƙara wa dan adam kasancewa cikin rahmar Allah an ce wata kissa da nake bibiyarta akwai wani mujirmin mutum iya aikin safo over a rayuwar shi da zai mutu sai wa 'ya'yansa wasiya idan ya mutu gawarsa a ƙone ta magana ma tana cikin littafin bukari a ƙone gawar idan an ƙone a je a he an bari iska ta taso tokar gawar a sake ta a gaban iska iska ta yi wace-wace da ita haka ya ba da wasiya yayansu yi masa an fahimta yayansu suka mai wani iya mutuwa suka kone shi duk abin da yake jikinsa ya da ya bushe ya zama toka suka bari yadda ya faɗa hadiri ya taso iska ta gangamo iska tana taso a iska suke wannan ƙorar gaba ɗaya iska ta tafi da ita sai allah yake tambaye su cewa wane menene yasa ka bar wasiya amma wannan a ƙone gawarka ta zama toka a watsar da ita dan me yasa kai wannan wasiyar sai shi Allah wallahi tsoron ka nake ji na san nayi laifin da in mun haɗu da kai ba zan ji daɗi ba yasa ni a zato na in an yi haka magana ta wuce an fahimta sai ya ce to tunda har ka tsorata da ni ni kuma na yabe ma haka Allah yake Allah iya son a ji tsoron sa ai Allah baya son arrogance baya son girman kai duk yadda za ka yi kaskantar da kagu abin Allah ka nuna kai ba kowa ba ne in ka yi laifi je ka tuba amma ka yi laifi ka dage kai ba laifi kake ba to Allah ba ya san wannan alam ne na girman kai kuma duk mai girman kai kamar ja'in ja yake da Allah ne an fahimci wannan to lalle ilalla jin tsoron Allah a rayuwa yana da tasiri iya da matukar tasiri akwai shi ma wani ya aikata aikin zunubi oba iya na ana ce mata hadisul babbaka shi ma iya cikin bukari da musulmi shi aikin zunubi ne fi yawa a rayuwarsa amma kuma ya furta kalmar shahada da imani kalmar shahada sa lafiya kalautaki aka je gaban Allah aka nuna masa zunubinsa gaba daya Allah ya ce wannan duk laifinka ne ya ce wallahi Allah na wani na san dai ya ce ba ka da wani aikin alkhairi da za a auna ma shi ya ce Allah ba da wani aikin alkhairi a duniya ni ban san na yi wani aikin alkhairi ba duk wannan tilin zunubin naka ne cewa Allah na wani ba wasu ba ka da wani aiki lada tunanin wana ko kayi wani abu ya ce Allah ba wani aiki lada da zai tuna wani sai ce to aini ba na mantuwa ka furta kalmar shahada kuma a lokacin da ka furta da gaske furta ta kuma tana nan a ɗauko kalmar shahadar ka aka ɗauko kalmar shahadar kamar a wani aidi ka taka ga tulin zunubinsa ba sa ganuwa sun yawa sai aka je ajiya auna a sa a skili da zunubinsa wanda ba su da iyaka da kuma kalmar shahadarsa da aka je aka auna sai kalmar shahada ta rinjaye wannan zunubin gaba daya an fahimta kalmar shahada ta rinjaye wannan zunubin gaba daya Allah ya masa rahama a kai aljanna so da ka ba a shiga tsakanin bawa da Allah an fahimta nan akwai yan karambani wanda dare suna iya kai mutum zuwa ga wuta dan kawai bai musu ba ko baya ra'ayinsu ko baya kungiyarsu ko baya matafiya irin tasu hadisi ya inganta karuwa ce fa tana mujirmanci tana fasadi bata tubawa ta ga kare ishirwa ta kada shi iya neman ya zai sha ruwa ya rasa ta yi dibara da dangyalanta da takalminta ta jawo ruwa a rijiya ta ba wannan karen ya sha sanadiyar wannan Allah ya ce manzan Allah ya sanar da manzan Allah ya mata gaba karuwa ce ba ba ta tuba ba a mujirmancinta a fasadar da take da zanubinta a jikinta amma ta yi wani aikin da Allah yake so sai Allah kuma ce wannan laifin ya yabe mata an fahimta kaga an kai ni sai kai ta wuta yi karuwa ko mutumiyar banza kaza kaza kaza mai zai to ta sha da kare ruwa kare ba ba mutum ba ma kare ta yi wa wannan aiki Allah ya ga zuciyarta akwai imani akwai tausayi sai mata gafara saboda dan adam tsakaninsa da mahallicinsa sai shi in iya laifi in za ka iya masa nasiya ka masa nasiya in za ka iya bayan shawara ka ba shawara amma yanke masa hukunci dare da ba naka bane baka isa ba bahaushe ma ya ce ba a shiga tsakanin Allah da bawa ba zai yi ba tsakanin Allah da bawa sai shi Allah din ya halice ka ya raya ka ya raya ka ya baka kulawa ka sha iskarsa da abincinsa da ruwansa to babu shakka wanda ya ma wannan sai kai da shi kuma an bai nan to Allah iya son a tsorace shi Allah baya son girman kai a taura rahama ce da shirya amma ga masu jin tsoron Allah subhanahu wataala na'am aya ce ga malam واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا Mm.
فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم Mm.
قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي Mm.
أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء Na'am.
أنت لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين Allah ta'ala ya ce wa tara Musa qaumahu 70 rajulan libiqatina bayan wancan bautar dan marƙi da suka yi da Annabi Musa ya dawo daga miƙati ran sai baci abin da ya faru ya faru to bayan kura ta lafa sai Allah ta'ala ya faɗa wa Annabi Musa alaihi salam ya zaɓi waɗansu mutane daga cikin mutanensa guda 70 su fita daga wannan garin Allah ya faɗi gunda za su taru su je su kai hanzarin su game da Allah su nemi gafarar Allah ya yi musu an fahimta annabi Musa ya zaɓa a cikin waɗannan mutane imamu ɗabari a cikin tafsirin sai ke cewa tun da Allah ya ce wa ka tara Musa kaumahu saba'ina rajulun limiqatina to su alama ce ba sa cikin wanda suka bauta wa ɗan marigi an fahimta tun da zaɓar su aka yi yadda aka tato aka zaɓi masu hankali masu kima masu mutunci sai annabi musa ce allah ya ce na zaɓe ku mu je ku kaza ku nuna hanzarinku da tubanku na gaba ɗaya da kuma tuban waɗancan da suka yi wa allah ba daidai ba ku nemi gafar allah da ya biyu an fahimta zaɓa aka yi ba gama gari ba aka yi ba zaɓa aka yi ba kamar najeriya ba ne ba zaɓi mutum ba ce an zaɓe shi haka kawai kuna zauna ƙaɗabo muku wani a ce shi ne kuma wala ba zaɓen sau kai ba ga wannan har banu isra'ila ba sun fi mu da adalci a wannan wuri sosai kuwa tun da su zaɓa aka yi sai da aka bi cancanta amma a yanzu masu zaunawa a kujerar mulki akwai waɗanda ko kayi rantsuwa da ƙwarai ba kai kafara ba su suka ci zaɓen ba baka ci ba ka ci ka ci baka ci ba kenan su ma 'yan siyasa haka suke cewa ai haka kawai za a ƙaƙaba muku mutum ba ku zaɓe shi ba ba ƙuri'a ba komai wanda ake sai najeriya kuma shi ke nahi ya zauna har a bayi ƙur'ani ya rantse wai zaɓarsa ake a wani kujerar kai kana da hankali kuwa wallahi tallahi malam musulmi ka rantse da ƙur'ani akan ƙarya ina duniya take ka shiga ɗaki kai da shi ka ce wani na tabbatar baka ji zaɓen nan ba wallahi ma ya sani bayan haka a baka ƙur'ani ka rantse a matsayin kace kuma ka zauna Allah ta'ala ya rufa mana asiri Allah ya ce ka tara Musa qaumu 70 rajulun biqatina annabi Musa ya tara wadannan mutane mutum 70 suka tafi haza dalilun ala anna kulluhum lam ya'budu al-ijla sai malamai suka ce to tunda zababbu ne akwai alamar su ba su yi wancan aiki na bauta dan barki ba ruwansu amara Allah Musa Allah ta'ala ya umarci annabi Musa alayhi salam an ya'tihi fi unasin min bani Isra'il yazo da wadannan mutane daga cikin bani Isra'il ya ataziruna ilayhi min ubbatil ayy su nemi hanzari da uzuri a gun Allah na bautar dan barke da akai faktara Musa 70 rajula annabi Musa sai ya zabi mutane guda 70 masu hankali wanda ake muzatan alkhairi aka zabe su ya fita da su falan ma a tau zalikal makan lokacin da suka je gun da Allah ya alƙawarin su je wannan gun domin su numa tubansu su ainihin ba da uzuri a gun Allah su nemi yafiya akan abin da waɗancan gama garin suka yi sannan sai a dawo kuma a ci gaba da abin da ya samu na dawa sun je wannan gu suna tsaye su waɗannan fa da aka zaɓa ɗin fa ya suka ce to musa lannumi na laka tanar Allah a jara wallahi musa kai ma wannan abin ba mai yadda ba allah nan dai ka nuna mana shi kawai magai shi masu hankali ne ba ka zaba to in wawayen ne ya za a yi gina ai musa ba mai yadda ba wallahi lannumi na laka tanar Allah a jara ai ba za mu yadda ba mu allah nan sai an nuna mana shi mun gan shi ido da ido suna faɗar wannan shi ne fa a kazattumu rajfa sai tsawa ta kan musu gaba ɗaya suka faɗa mashi Allah ta'ala ya yi fishi da wannan kalmar da suka yi Allah ta'ala ya turo tsawa ta cin musu suka mutu gaba daya sai annabi Musa kadai qala rabbi sai annabi Musa ya ce ya ubangiji law ita da ka so ahalaktahu min qablu da tun kafin mu zo nan ma ka daura yi wasa da su da ni din gaba ɗaya tun kafin mu zo wannan bigiran da ka daura yi wasa Allah a tuhulikuna bima fa'ala sufa'u minna yanzu Allah za ka halakar da mu kan aikin da wawaye musu ka aikata Allah muna neman ai mana afuwa wawaye ne ba su san ka baya sun shiga gona da iri sun wuce gona da iri annabi musa yake fadanci a gun Allah domin shi annabi musa me zai koma ya faɗa sauran mutane kuma an tato mutane sama da saba'in masu hankali kuma an zo gaba ɗaya sun mutu duka ga ai aiki ya sake dawo ya jiki annabi musa ya dinga roƙon allah allah ai da kaso da tun kafin mutu fito ko a gidansa ka ɗauki ransa amma allah karka kama mu da abin da wawayen da suka aikata ba in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha allah irin wannan jarrabawar idan ta zo to wanda kaso cikin bayan ka iya fata da ita wata hadiman tasha wanda kaso kuma iya zama shiriye an fahimta an ta waliyuna Allah kai ne majibacin al'amuranmu fagafir lana Allah imana gafara wannan wawancin da suka yi Allah kara kama mu da wannan laifin Allah mun tuba Allah ya fi mana fagafir lana warhamna Allah kai mana rahama ka jikan mu anta khairul ghafirin Allah kai ne mafi alkhairin masu gafara annabi Musa yake roƙon Allah akan waɗancan mutane da suka yi waɗancan katobarar akan Allah ta'ala kada ya kama al'umma gaba ɗaya da laifinsu ibn ishaq ne daga cikin malamai yake cewa iktarar iktarahu li yatubu ilayhi annabi Musa ya zaɓe su domin su tubar wa Allah mimma sana'u irin abin da al'umma suka aikata wajen bautar ɗan mariki an gane da kyau su je su tubar wa Allah domin su nuna uzurinsu a gaban Allah amma su ɗin kuma ga abin da ya ɗigi da su me kaume ke wa ƙala ƙata da aka zartumun rajfa suna cewa alin Allah jihara sai tsawa ta kama su kawai suka faɗi kowanne a mace annabi musa ya dinga fadanci daga bayan Allah ya damu su da rayuwarsu kuma aka tajo a dawo gida a sake shiri an fahimta a dawo gida a sake shiri saboda ka harkar da'awa a bace ne wahala ku duba daga cewa an halakar da fir'auna sai a dauka annabi Musa ya samu zaman lafiya kuma to sai matsala ta sake barkewa a gida ga bautar dan marke ga su wadancan an ce zababbu ne an je kuma sun ce so suke daga Allah ido da ido daga nan me Allah ya ce
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك Mm.
قال عذابي أصيب به من أشاء Mm.
ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون na'am فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون annabi Musa ya ci gaba da addu'a yake cewa ka tura na fi hadhihi dunya hasana Allah ina roƙonka ka rubuta mu a wannan rayuwa ta duniya ka ba mu abu mai kyau ya Allah shine an-ni'ima wal afiya abu mai kyau a duniya shine Allah ya baka lafiya ya baka ni'ima idan ni'ima ta samu babu zaman lafiya ba ni'ima bace idan kuma ga zaman lafiya ga talauci na ma akwai matsala ne saboda ka Allah ka hada mu na biyu ka ba mu ni'ima kuma ka ba mu zaman lafiya haka annabi Musa yake roƙon Allah subhanahu wataala wa fil akhirah alahira ma Allah ka ba mu mai kyau shine al maghfira wal janna Allah ka mana gafara kuma ka ba mu aljanna inna huduna ilayka ya Allah mun dawo ai raja'ana ilayka mun dawo zuwa gare ka ya Allah waɗancan da suke wannan ka tobara ya Allah muna neman uzuri da hanzari kada ka kama mu da irin laifin da suka aikata ya Allah huduna ai tubuna ilayka Allah mun tuba raja'ana anil ma'asiya ai mun dawo daga wancan saban mun tuba allati ji'inaka li'itizari minha ilay mun zo ne mu tubar wa Allah mu nemi uzuri da hanzari sai kuma aka sake kwaba wani abu fa haza akir da'i Musa fa ajabahu Allah malamin tafsir ki tawarin shi ne karshen addu'a da annabi Musa yi kuma Allah ya amsa masa qala azabi sai Allah ya ce kaga azaba ta ya Musa usibu bihi man asha tana shafar wanda na so daga cikin bayina azabar Allah ba akan kowa take ba sai wanda Allah ya so zai azabtar an fahimta ai ta'azibihi wanda Allah ya so ya fada cikin azaba sai ya fada kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a Allah ta'ala tun ran da ya halice ka to ya san ina ce makomarka imma wuta imma aljanna wannan ilimin agun Allah yana na a rubuce da manzon Allah yake fadar wannan a gaban su Umar dan Khattab sai Umar dan Khattab yake ce ya Rasulullah to mu daina aiki mana tunda Allah ya riga ya kasa tiran gina tiran zane ai shikenan kowa ya zauna kuma ya jira abin da Allah zai a fahimtar Umar a lokacin haka yake tunanin manzon Allah zai ba su fitawa sai manzon Allah ya ce ya ya Umar kowa ya je aiki wa qul imalu fa kullum muyassarun ala ma khuliqa lah kowa ya je ya ta aiki abinda Allah ya halice ka akan sa Allah zai sauke ma aikata shi idan mutum iya yawan aikata alkhairi to akwai yiwuwar Allah ya halice idan aljanna ne in aikin alkhairi ba ya bashi wahala shine kaza na alkhairi shine kaza na alkhairi duk inda ake cewa alkhairi iya gun to Allah ya yassare masa hanyar tafiya aljanna wani kuma sabon Allah ba ya bashi wahala daga nan ya biya kudin mota da kudin jirgi ya zuba wa motar samai ya je kawai ya dawo sabon Allah kilomita ba iyaka wani sabon Allah ma sai an wuce jirgin sama an tafi kaga wannan shi ma ba mamaki Allah ya halice ne dan waccan azaba kullun muyassaru lima kulikatala lima kulikala kowa Allah zai yassare masa hanyar da ya halice shi saboda ka in ga mutum saban Allah ba- baya bashi wahala baya jin kunyar aikata saban Allah a gaban mutane to irin wannan mutum ka ji tsoronsa ka ji tsoronsa irin wannan kuma duk mutumin da ga aikin alkhairi baya masa wahala shine karatu shine sadaka shine taimakon da'awa shine marayu shine kaza duk inda ake alkhairi iya goma to shi ma ka kyautata masa tawagin Allah akwai yiwuwar Allah ya halice shi dan ya sai a cikin rahmasa an fahimtar nan azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasiyat kulli shay Allah yace kuma rahmata wasiyat kulli shay rahmata ta yaluci komai ta yaluci komai rahmaniyar Allah ta baibaye kowa da kowa da wanda mutumin kirki da mutumin banza in dai rahmaniyar Allah ce a duniyance kowa shakata yake an fahimci wannan a wata rana akwai alhassan bin Ali bin Abi Talib radiyallahu an lokacin iyanan a garin Madina ya yo shiga ta ado da dawaki jika manzon Allah ne iya tafiya a cikin gari sai wani bai Yahudi ya tsaye da shi yace ya Al-Hasan sibti Rasulillah ya Al-Hasan jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yace kakanka ya ce الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر biyahudi ke kotun ɗin hadisi iya nema ya ƙure jikan manzan Allah kan hadisi ya ce kakanka ne ce ita wannan duniyar aljanna ce a gun kafiri kuma kurkuku ce a gun mumini yanzu kayo ado da dawaki da 'yan rakiya ya za kurkuke ni kuma gani ba musulmin ba ina cikin wahala da bala'i kuma ni aljanna nake wato daka yake shi a lokacin an fahimta to sai ya faɗawa sai na alasan haka sai na alasan ne ya shiru ya ce tabbas kakana ya faɗi wannan magana kuma aka take ya ce ni in ka kwatanta abin da allah zai ban a aljanna to duwal walata a duniya kurkuku nake ke in ka kwatanta irin walwalar da zan yi aljanna to a yanzu duk abin da zan yi a duniya a kurkure ki kai kuma in ka kwatanta azabar da za ka sha a lahira wallahi duk matsinka a duniya aljanna kai sai na arsa ba shi wani amsar kuma abin haka yake duk walwalar mutumin kirki a duniya in ka kwatanta ta da aljanna wallahi kurkure yake manzon Allah ne yake cewa mawdu'i sauti ahli janna a gidanka aljanna a ce akwai ma'ajiyar bulala a misali to wannan gun ajiye bulala a aljanna ya fi duniya abin da ke cikinta khairun minar duniya wa mafiya duk kyale-kyalen duniya nan da manya-manyan biranen duniyan nan to ma'ajiyar bulala ɗan aljanna ta fi duniya gaba ɗaya to kaga duk walwalar ka duniya a cikin matsi kake yi kuma gida ba aljanna Allah ya ce gidan mutum daya ya kai fadin sama da ƙasa gidan ka ne kai kadai kai ta iba ka gaji ka kawo yan lan din yan sabe yan lan an sabe sai dinga yi kowa ya gaji ya bari ba mai fada ba mai rigima akan fili gidan mutum daya kai fadin sama da ƙasa kowa kuma ka gidan sai saboda ka wata ni'imar ya aljanna a duniya duk yadda ka kai da samun jin daɗi akwai ni'imar da wallahi ba za ka same ta ba a duniya duk mulkinka duk kudinka akwai lokacin da Allah zai yana kwanciyar hankali haka kawai matarka ko ɗanka ko makwacin ke tare da hankali ba yadda za ka yi amma ita aljanna babu damuwa wanda za'ana ma fi durhi min gilli duk wata damuwa Allah sai ya wanke ta a zuciya kafin ga aljanna ba wata damuwa aljanna babu ita kuma duk yanda ka kai a duniya akwai abu da akwai abu guda biyu in dai kana da imani ka tana sai ka ji gaba da duniya mata da kanka ka tana akwai tsufa ka tana kuma akwai mutuwa duk inda kai da jin daɗi in dai kana da imani wallahi sai ka da sanar da wannan duniya akwai lokacin ga kudin ga mulkin ga daular a matsu ba ya zo nama masu yan zaɓa ma tafiya ba za ka iya yi ba zama na kirki ba za ka iya yi ba ato ba zai ma kyau ba in ka sa gari ba ka iya saɗe ta amma ga dala aji ka zamto kai dai ga kana kai dai ga kana kaga Allah sai ya zare wani abu kadai baka mutu ba kana nan amma ba kuruciya ba lafiya ba jin daɗi to aljanna ba wannan ko kuma kawai ga daular ga kudin ga mulkin sai Allah ya ce kwanan ka ya kare ko muka mutu ba abin da Allah bai iya ba saboda ka in ka kwatanta ni'imar aljanna akan duniya to babu shakka dukkan mumini a cikin matsayi yake a duniya iya cikin jarrabawa dukiyar ka ce ba amma sai Allah ce karkai kaza da ita kudin ka ne kai kai noma kai kai kasuwanci kai kai kodago ka tara amma Allah ce karkai abu kaza da kudin ko ba za ka yi ba ko kai abu kaza da kuma dole kai in kana zuwa zuwa lafiya da shi Allah ta'ala yake cewa wa rahmati wasi'at kulli shi rahmata ta yi komai rahmati wasi'at kulli shi ammat kulli shi ta game kowa da kowa Imam al-Hasan al-Basri yake cewa wasi'at rahmati fi dunya al-barr wal fajir rahmar Allah a duniya ta yalwaci fajiri da mutumin kirki وهي يوم القيامة للمتقين خاصة أما رحمة الله القيامة تنا كما إيماني سكري وقال عطية ɗaya daga cikin magabata imam al'adiyya yake cewa wasiyat kulla shay walakin la tajibu illa alladhina yattaqun ni'imar Allah da rahamarsa a duniya tana na akan kowa amma ba ta direwa har aljanna sai ga masu tsoron Allah masu tsoron Allah ne sai Allah ya fada su fasu gasana alladhina yattabi'una ar-rasula الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف na'am
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث Mm.
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم na'am فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور Mm.
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
Allah ta'ala ke cewa yadda kunan can da za su samu aljanna da rahamar Allah ko yu'minu na ɗin can da za su samu rahamar Allah da aljanna to sai Allah ta'ala ke cewa su sufar su su ne allazine tabi'unar rasula su ne wanda suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah bin sa ake yi ko kana so ko baka so ko ka gane ko ba gane ba ko yayi daidai da ra'ayinku ko bai daidai da ra'ayinku ba manzon Allah bin sa ake yi in dai an ce abu yayi to wajibin ka ne ka kwaikwaye shi an yi a gabansa bai hana ba ya faɗa da bakinsa a yi to wannan su ne makaman bin manzan Allah kai tsaye ya yi an yi a gabansa bai hana ba ko kuma a'a ya faɗa da bakinsa a aikata sunna fi'iliya sunna ƙauliya da kuma sunna taƙaririya a yi abu a gaban manzan Allah bai hana ba to wajibi ne a aikata ya zama sunna to manzan Allah binsa ake yayin wa a wani gun Allah yana cewa in kun mai da'a kun shirya duk abin da manzon Allah ya sanya muku dokawo ka bi to tabbas kun zama shiriyu a gun Allah to Allah ta'ala yana cewa allazina yattabi'una ar-rasula wadancan masu imani masu tsayi da sallah da bada zakka masu imanin gaske ga Allah to su ne mabiya manzon Allah na gaskiya dan Abbasu yake cewa da aka ce allazina yattabi'una ar-rasula nabiyal ummi ya ce huwa nabiyyu kum shi ne annabinku Allah yake nufi shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummiyan la yaktubu wa la yaqra manzon Allah ba shi da malami ba wanda ya koya mai karatu ba wanda ya koya mai rubutu hikimar abun shine inda manzon Allah kafin wahayi iya da malami to da shikenan duk abin da ya faɗa ya ce malamin sa ne faɗa masa sai ya ƙaryata wahayi ya ce ba Allah bane ya faɗa masa to shi yasa hikimar da Allah ya hana manzan Allah a samu wani malamin da zai koyar da shi bai taba zuwa gun wani mutum ya tsuguna ya karatu ba iliminsa daga Allah yake ana masa wahayi shikenan ya zama mai ilimin farko da ƙarshe baka masa an fahimci wannan ita kalmar ummi idan ka faɗawa manzan Allah ya bonsa kai kuma kwarzanta shi kai darja ka bashi amma kai kuma in an faɗa ma kalmar kaskantar da kai aka yi kalmar ba ta daciya da in ba manzan Allah ba duk wanda aka liƙa kalmar ummiyi to an ci da kai baya an kaskantar da kai an ce mutumin da bai iya karatu bai iya rubutu ba wannan ba zagi ba ne ya za a sa mutum bai iya karatu bai iya rubutu wani ba ci baya ba ne ai ya ci baya sosai a rayuwarsa to amma ita kalmar ado ce a gun manzon Allah tunda ya zo da abin da ya gagari masu ilimin kuma ba shi da malami ba wanda ya taɓa koya mai a da ba babu amma kuma ya zo da abin da ya gagari malaman kuma an fahimci wannan saboda ka shi iliminsa daga Allah yake kuma Allah ya hana ya koyi ilimi a gun wani domin tsoron kada a ƙaryata wahayi duk da haka ma bai tsira ba a wani gusanci suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar ai abin da manzon Allah ya zo ke faɗa ai wani mutum ne yake koya masa ai ko ya yake sai ya je ya koyo kuma sai zo ya faɗa duk da ma babu ƙarya suke yi to kuma ina da cewa iya da malamin ka ga zama abin magana kenan to kalmar ummi a gun manzon Allah adon tashi ake kalma ce wanda kwarzan tashi da ado ce gare shi amma duk wanda ba manzon Allah ba kake masa ummi shi kuma an ƙazanta shi amma da hijahili bai iya karfi bai rubutu ba to shi dan abbasu yake cewa da Allah ya ce allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi yace annabi muhammad ake nufi sallallahu alaihi wasallam amma imja aba bin sar yake cewa laqitu abdullahi bin amr bin al-as yace wata rana mun hadu da abdullahi bin amr bin al-as Allah ta'ala ya kare da shi fa qultu sai nace da shi akbarani an siffati rasulillahi sallallahu alaihi taura ina so ka bani labarin siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin littafin at-taura tunda anan Allah ta'ala yace alladhina yattabi'una rasulan nabiyal ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil za a samu labarin manzon Allah a rubuce a gunsu ahun yahudawa da nasara a cikin littafin attaura da lijira akwai siffar manzan Allah akwai maganganun da Allah ya kan manzan Allah a cikin attaura a cikin lijira ya amurhum bil ma'ruf shi wannan manzon iya umarta su da kyakkyawa haka Allah ya bada shaida wa yanhahum 'anil munkar iya hana su ga mummuna haka Allah ya bada shaida wa yuhillu lahum tayyibat shi manzon da yazo iya halatta musu dukkan dadadan abubuwa wa yuharrimu alaihimul kaba'is duk abin da zaman najasa cuta manzon iya haramtawa wa yadau anhum israhum manzon iya zuwa da sauke nauye-nauyen da ke kansu wal aglalat allati kanat alaihim da da hukumi na takura akan abin da yake wuyayensu a irin shari'arsu ta baya wannan gaba waidau annum israhum wal aglala lati kanat alaihim da yahudawa ajiye mun karanta Allah ya ce fa tubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum tuban su shedar Allah ya karba to zai su yi karan batta ai aran gama su dinga kashe junansu amma mu Allah sai ya dauke mana wannan dokar duk mutumin da ya laifi ya tuba Allah zai yafe masa ko ma ranka ba za a yi ba hidin a kotu ne an fahimta abu na biyu yahudawa a lokacin idan mutum ya yi fitsari ya yi kuskure fitsari ya taɓa jikinsa to ruwa ba zai tsarkake gun ba sai ya kankare gun jini ya fito to shi ne tsarkin wannan gun kaga wannan nauyi ne zuwan mazan Allah sai aka cire wannan dokar a da idan mutum ya yi fitsari ya taɓa tufansa to wanki ba zai wanke wannan tufar ba sai dai a yanke yagun amma da mazan Allah sai aka ɗauke wannan nauyi shi ne wa yi dawo anhum isra'um wal agalala da jika na rahim fallazi na amanu waɗannan masu imani in ji Allah wa azzaruhu wa nasaruhu wa azzaruhu suka ƙarfafe shi wa nasaruhu suka taimake shi wattaba'un nuran ladhi unzila ma'a suke bin wannan hasken da Allah ya saukar tare da manzon Allah shine alqur'ani ulaika humul muflihuna irin waɗannan sune masu samu babban rabo shine aljanna Allah ya samu da cikin su mu koma baya wancan hadisin da Aqa bin Yasar yake tambayar Abdullah bin Abdul As yaya siffar manzon Allah take a cikin at-Taura ana ganewa shi abdullahi bin abdullahi al'asa yake cewa ajal abin mamaki wallahi lamusawwifin fi taura bi ba'adin sifati fil qur'an a cikin at-taura wallahi akwai siffofin manzon Allah wanda al-qur'ani ma sunni ba su canja ba yace akwai wata aya cikin at-taura Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira kaga ta yi daidai da wata aya cikin sufin fata yi kenan ya kai wannan annabi mai tarun albarka inna arsalnaka ni na turo ka shahidan ka zama mai bada shaida mai albishir mai gargadi an gane ko wa hirzan lil ummiyin kuma ka zama to tsaro mai bada kariya da kabilarka anta abdi kai bawana ne wannan aya ce cikin at-taura wa rasuli kai manzona ne an fahimta sammaituka almutawakkil na sa ma suna kai ne almutawakkil mai tsantsanta dogaro ga Allah laisa bi fazzin wala galiz Allah yake siffanta manzon Allah a taura ba mai saurin fishi bane ko manzon Allah ba mai taurin zuciya bane laisa bi fazzin wala galiz Allah yake fassara Allah yake siffanta ya cin a taura a can iya cewa lokuta fazzan galizal kalbi lafadu min haulik da kai mai yawan fishi ne mai yawan abin nan ta da hankali to da kowa ya baje ya barka a wala sakabun fil aswaq manzon Allah ba mai kara kai ne bane a cikin kasuwa an gane ko ba mai yawon ta zubar bane a kasuwa a in ka ga manzon Allah a kasuwa akwai dalili wani abu zai siya ko wani abu zai siyar ba dan kayi nayi bane to ashe hakan zargi ne kina a ce kawai baka da aiki baka da shago baka da rumfa kullun sai ka je ka je shagon wannan ka tashi ka je shagon wannan ka tashi to in an yi sata a wani shagon sai an laka ma ai yanzu ya tashi ana kuma mun rasa abu kaza ba siya kai ba siyarwa kai ba an fahimci wannan to manzon Allah ba sakhabun bane fil aswaq ba me kara kai bane a cikin kasuwanni wala yadfa usayya bi sayya a taura Allah ke siffanta manzon Allah baya ture mummuna da mummuna in an mai mummuna baya rama da mummuna walakin ya afuwa ya gafir manzan Allah iya da afuwa iya da gafa an fahimta walan ya ƙabi da Allah hatta hatta yi ƙima bihi almilla Allah yake faɗa a cikin attaura ba zai karɓi manzan Allah ba har sai an tsaye da addinin musulunci da ya karkace wanda yi duk irin gargajiya da al'adu na da to sai Allah ta'ala ya karkade su gaba daya bi an ya ƙulu la ilaha illallah a samu al'umma da yawa suna faɗin la ilaha illallah wa ya fita bi a ayyunan umiya Allah ya ce da manzan Allah zan buɗe idanuwan da suka makance wa uzunan samma da kunnuwan da suka kurumce wa ƙulubunan galfa da zukata da suka kibe duk zuwan manzan Allah waɗannan za su buɗe Allah ta'ala ya faɗa dama zuwan manzan Allah da alƙur'ani litukkur jannatan min zulmati lin nur akwai da ana ta jahilci ana ta ana ta fin karfi ana ta zalunci ana ta gargajiya da al'ada amma da manzan Allah ya zo duk wannan abin suka zama tare akwai a Abdullahi bin bin Damra an Ka'ab bin Ubay kenan radiyallahu anhu qala yace inni ajidu fit tawrat ka'ab yake cewa wallahi ni na samu a rubuce a cikin ataura maktuban a rubuce aka ce ya muhammad hukum muhammadu rasulullah daga wannan kalmar a cikin ataura a rubuce muhammadu rasulullah annabi muhammadu manzala ne je ka'ab bin ubay la fazzan wala galiz manzo Allah ba mai yawan fishi bane manzo Allah ba mai taurin zuciya bane wala sakabun fil aswaq manzan Allah ba mai kara kai ne bane a cikin kasuwa wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'a manzan Allah baya rama mummuna da mummuna walakin ya'fu wa yasfa manzan Allah iya da afwa iya da kauda kai ummatahu alhamiduna yahmaduna Allah al'ummar manzan Allah sune alhamiduna masu yawan godiya suna godewa Allah fi kulli manzila a dukkan wani matsayi da Allah ya basu waye atabirunahu waye kabbirunahu ala kulli najda kuma suna godewa Allah suna girmama Allah a dukkan wani matsayi da Allah ya ba su to wannan a cikin at-taura a rubuce wannan sunan suke kaga a ce yahudawa idan ba su imani da manzon Allah ba a ce kawai rabon azabar wuta ne akan su kenan duk abin da zai sa a yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to akwai a cikin littafin a taura akwai a cikin littafin linjira Allah da kansa yake cewa allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم mm.
وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون Allah ce allazina atainahumul kitaba waɗannan wanda muka ba su littafi sune alyahudu wan nasara ya'rifunahu sun san manzon Allah da kamarsa da sunansa da yanayinsa Allah ya ce kama ya'rifuna abna'ahum kamar yanda suka san ƴaƴan da suka haifa da cikinsu duk abin da Allah zai siffanta manzan Allah a taura Allah ya kawo siffarsa an fahimci wannan sai Allah ya ce wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wa an su tawaga daga cikin su da yawa sun boye gaskiya alhali suna sani sun ki bin manzan Allah ba dan sun san ba manzan Allah bane sun sani sai dai taurin kai da hasada da kuma su suna zaton annabin karima daga cikin su zai zo to wannan shine dalilan su na kin bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul tahrim Allah ta'ala yake cewa وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين suratul saffi ba suratul tahrim ba suratul saffi ko Allah ta'ala ke cewa iz qala isa ibn maryam ya bani isra'il ka tuna lokacin da annabi isa dan maryam yake cewa ya bani isra'il wannan magana ce a cikin linjila Allah yake haka yato mulki a qur'ani ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah ne zuwa gare ku inji annabi isa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurat na gaskata abin da ya gabace ni na attaura annabi Musa da littafinsa gaske ne haka annabi Isa ya faɗa wa bashiran bi rasulin kuma ina muku albishir da zuwan wani manzo haka annabi isa ya ti min ba'ad wanda manzon zai zo bayan na ta ina muku albishir annabi Isa yake faɗa na karara a cikin linjila har ma yake cewa ismuhu ahmad daga cikin sunayensa manzon ƙarshen zamanin nan daga cikin sunayensa akwai ahmad Allah subhanahu wa ta'ala falamma ja'ahum bil bayyinati surar ta fara da da godiya ga shi ahmad ɗin ya zo manzan allah kenan da hujjoji mabayyana ƙalu haza sihirin mubin ya suka ce ai wannan sihiri ne mabayyani abinda littafinsu ya faɗa masu sun yadda an fahimci wannan saboda ka ashe dukkan yahudawa da dukkan nasara ba rashin hujja ba ne yasa ba su musulunta ba ta wurin kai da hassada da kuma rabon in allah ya ƙadara su ya azaba a lahira amma ba dan ba a ba su hujja ba to wannan alamu ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka dinga ambato ana faɗa cikin littafin at-taura ga kamanninsa ga kamanninsa ga sufofinsa ga yanayinsa ga yanayinsa har sahabbai suke ci abin yayi talayin da abin da ke cikin alqur'ani mai girma yanda siffarsa take alqur'ani to haka siffarsa take a cikin at-taura da linjira domin shine manzon da in ya zo ba wani manzo da ya ƙara zuwa shine cikamakin annabawa shine cikamakin manzanni shari'arsa ita ce khalida mukhallada ila yamisa ba wata shari'a da za a dora bayan wannan in kaga an daina shari'an Allah to kiyama ce ta tsaya Allah bai yadda a hukunta kowa daga cikin bayansa ba da wani abu in ba abin da manzon Allah ya bari ba wannan doka ce Allah ya sa ya ja layi ya ce dukkaninku ba wanda yake da imani har sai ya yarda da manzon Allah ya sallama masa duk hukuncin da manzan Allah ya yi sai ya ji daidai bai ji kaikai a zuciyarsa ba sai ya sallama sallamawa sannan za ka zama mai imani a gun Allah saboda ka bin manzan Allah wajibi da yan uwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce har in kun ce kuna son Allah to ku bi manzan Allah mana ba yanda za a yi ka zo da bid'a ka zo da sabo ka zo da son zuciya kuma ka ce hakan wai son manzan Allah ne ba daidai ba ne manzan Allah da iyayen da kai zai fara yaki manzan Allah bai yadda da rashin kunya ba bai yadda da fitsara ba bai yadda da rashin arziki ba bai yadda da cakuduwar mata da maza ba duk ya yaki akan wannan in kai ma kana da gaskiya ka san manzan Allah ya faɗa da wannan manzan Allah ya yi faɗa da shaye-shaye manzan Allah ya yi faɗa da rashin girmama na gaba duk manzan Allah ya faɗa da wannan amma a yanzu ka zo ka cakuɗa maza da mata ana shaye-shaye ana fito ana ihu kuma ka ce wai mazan Allah kake so wannan ai wuta ce kai da kanka san baka yau kanka adalci ba da annabin zai taso a ce waɗannan wai sun ce dan kai suke yi wallahi su zai fara yaka ba da irin wannan yazo ba ya zo da nutsuwa da mutunci da karramawa hatta a sallah ma an ce a raba tsakanin maza da mata a raba wannan tsakanin to kai kuma zaka zo kwatsa mata da maza kuma kace san mazan Allah kake yi ta ba zai yi wannan Allah ta'ala ya tsare mu ya ba mu ikon biyayya ga manzon Allah biyayya ta gaskiya ya ba mu ikon bin sunnarsa ya ba mu ikon ra'ayin sunnoninsa Allah ta'ala ya taimaki mu ya mana rahama ya mana albarka za mu tsaya nan insha Allah lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana ya mana rahama ya sanya mu cikin bayansa yantattu a wannan wata ya sa muna cikin bayansa da ya gafartawa ya musu rahama da mu da mahaifanmu da dukkan musulmai gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh